والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين قائد البر المهجلين سيدنا مولانا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد wa musulmi da muka saba halartar wannan masallaci na juma'a na kofar wunti gidan alhaji barau ƙarƙashin jagorancin cibiyar hajji rasul foundation for islamic thought and culture na yi mana sallama irin ta addinin musulunci salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu za mu ci gaba da tafsiri kamar yadda muka fara a cikin suratul zukhruf bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب تكتب شهادتهم ويسألون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناسا suka sanya mala'iku waɗanda bayi ne na Allah masu hidima ga Allah wanda ya tanade su na musamman la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun la ya'kuluna wa la yashrabun to kafirai saboda kankan ba wai sai suka ce wayannan mala'iku wai 'ya'ya ne mata na Allah a shahidu khalqahum to wai tambaya nan Allah na tambayan masu faɗin wannan magana wato suna nan kenan lokacin da Allah ya halicci mala'ikun har suka kalli mala'ikun suka ga mata ne shi yasa suka ce ‘ya'ya mata ne naki suna nan ne in suna nan su ba da amsa ba sa nan lokacin da aka halicci mala'iku to ta yaya suka suka san cewa wai mala'ikun nan mata ne satuktabu shahadatuhum da sannu za a rubuta wannan azarfaciya nasu wanda an ɗauke su a matsayin shaida ne tunda sun ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah to an rubuta an ajiye za su zo kiyama faɗa mana hujjoji da dalilai na wannan shaida da suka bayar cewa wai ‘ya'ya mata ne wa yus'aluna za a yi musu tambaya a ranar lahira wanda kuma in ba su ba da amsa ba kuma duk amsan da za su bayar babu hujja a kanta ƙarshe dai abin da zai same su shine Allah subhanahu wata'ala zai umarni da azabtar da su na'am
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرجون وقالوا هل يرزق فريسك سكتي لو شاء الرحمن wai ma kuna ta damun mu mun bauta ma gunki mun bauta wa umarka mun yi kaza kaza to inda Allah ya ga dama ai ba za mu bauta wa gunkin ba shi ya ga dama muka bauta wa gunkin maki'ar ta ce ta sa muka bauta tunda dai komai sai da sai da maki'ar Allah komai sai Allah ya so to aiki Allah ne ya so muka bauta musu inda bai so ba ba za mu bauta musu ba kaga wannan wata wata kasassafa ce sabuwa wanda wato wannan yana nuna mana duk abin da kaga ana yi a wannan zamani to ya samu asali daga baya kamar yadda muke da wasu ne yanzu wanda suke cewa duk abin da suka yi duk ɗaya ne to yadda tun gada ne wajen kafaran makka ba sabon abu ba ne kafaran makka su ma haka suka ce suka ce ai Allah ne ya ga dama suka bauta wa gunki tunda haka yake so ai shi yasa ya sa suka bauta wa gunki da ba ya son a bauta wa gunki tunda shi ne mai iko ai da sai juya su sai zama ba za su iya bautan gunki amma tunda yin suna bautan gunki haka yake so to ga haka ma jikokinsu na yanzu suka ce duk abin da suka yi in sun sha giya in sun yi fasikanci in sun yi menene menene duka ɗaya ne Allah ne ya yi to sun gada ne wajen wa'ancan kafirai din to amma wayannan na yanzu da suke kokarin su matsale karkashin wani bawan Allah na gari su ce kuma haka suka koya to bari mu ji daga wurin sa shi ma shi ya koyar da haka shi ya yarda da haka gashi dai yana rubuta shi ya rubuta wannan littafi na tafsiri bari mu ji yace a tawfi subhatin ukura sun zo da wata shubha qalu suka ce inna abadna almalaikata bi mashi'atillah mu ai mun bauta wa mala'iku ne bisa yanda Allah ya so sai ce wai ce hada hakun wannan gaskiya ne Allah ne haka ya so ko radin bi zalika idan to kuma he yadda da haka eh haka ya so ya halitte su bisa ga irin kudurarsa da da iradarsa yayi su masu bautan wani Allah yayi su masu bautan gunki to kuma shi kenan sai ya yarda da haka to da suka ce eh ya yarda da haka sai ya ce wa haza kazibun wannan ƙarya ne kum qalu kalimatan sun faɗi wata kalma su suka kirkiro ta wa banau alaiha ukura suka kuma sake gina wata kalma wanda ta biyo wannan kalma ne al kalimatu kalmar farko haƙƙin gaskiya ce wallati banau alaiha wanda suka sake ginawa akan wannan kalma ta farko kuma kalibin ƙarya ne ja'alul haqqa bi manzilatil khalqi sun sanya gaskiya a matsayin halitta eh haka Allah halitte ya so ya yi su ko ya yi su mutanen kirki ko ya yi su mutanen banza inna Allah tabaraka wa ta'ala sha'a shirkuhum haka ne Allah ne ya so suka zama mushrikai wa ibadatuhum lil asnam haka ne Allah ne ya halitte su ya so in ba dan ya so ba sai su ji karfin su yi abin da baya so ba sai ya yi su suka bauta wa gumarka wa ma'asihim da saƙe-saƙen da suke yi duka kaga shi sai ƙara maganar saƙe-saƙe kaga wayannan wannan yan bana kaga su shigo ciki kenan da saɗe-saɗen duk da suke yi ba su isa su ƙarfin Allah su yi abin da baya so ba haka ya ga dama dole in ba dan ya ba su dama ba ya ba su ƙarfi ya ba su lafiyar da za su yi wannan saɗe-saɗen ba ba za su yi ba laula annahu sha'a hadha ma kana da Allah bai so haka ba da haka bai kasance ba wa nahnu ma'asharul masaluqina sai shi yace mu a matsayin mu na jama'a waɗanda Allah ya halitta idza ina shay'an in muka so abu sanar babi to za mu yarda da shi in kaga mun so abu mu mu makalukai to mun yarda da abun ne li'anna la nasha'u illa shay'an fihi manfa'atuna dan mu makalukai ba mukan ce mun so abu ba ba mukan so abu ba sai abin da muka san zai amfane mu walaysa fihi madarratuna sai abin da muka san ba zai cuce mu ba shi muke so dan haka dan adam ya ce ya so kaza to ya dan ya san sai amma sai abai more abin ne zai amfana da abin ne shi yasa ya so dan haka in ya so kuma ya yarda ne an gane in dai dan adam ne ya so abu to ya so abin saboda ya san zai amfana ne kuma ya yarda ne shi yasa ya so abu ko ba haka ba na'am فالإنسان لا يشاء إلا ما فيه منفعته dan adam baya son abu sai abin da a cikin sa akwai amfani gare shi fa idan kullu ma sha'a al-insanu fa huwa radin bi dan haka duk abin da mutum ya so to ya yarda da abu wal haqqu shi kuwa Allah bi akasi zalika sun koyar haka yake ba haka yake ba Allahu la yakunu illa ma sha'a shi Allah ba wani abu da zai auku sai abin da Allah ya so ba isa ai wani abu wanda ba Allah ne ya so ya faru ba walakin huwa yasha'u shay'an wala yardaji sai dai Allah yakan so abu amma bai yarda da shi ba ya so ya baka dama kai amma shi bai yarda da haka ba sai shehu ya kawo aya da take karfafa wannan magana naka yace ku duba mana Allah subhanahu wata'ala yace in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum in kuka kafirce to Allah mawadaci ne ga barin ku ba abin da za ku kara masa ku kuka zaba wa kanku kafirci ko wala yarda li ibadihi kufra amma bai yarda wa bayansa su zama kafirai ba ka zaba wa kanka kafirci kai ne halakacce kai ne lalatacce kai ne ka zaba wa kanka bala'i amma ba wai Allah ya yarda da abin da kake yi ba dan haka wayannan mutane lalatattun zamanin mu su kuma suka ce Allah ya yarda da abin da suke yi wa huwa alladhi sha'a al-kufra eh shine yazo bawansa in yaso ya zama mu'mini in ya so ya zama kafiri to haka shi ne ya so ma wanda ya zama kafiri ya zama kafiri walakin la yuhibbu sai dai Allah baya son kafirci ko baya son kafiri wa huwa alladhi khalaqa al-kafirina shine ya halitta kafirai amma kuma huwa aduwwul lil kafirina kuma makiyin kafirai shi ya halitta su amma kuma shi makiyin su ne fa inna Allah aduwwul lil kafirina Allah makiyin kafirai ne dan haka wanda suka kafirce suka lalace ko suka fasikance suka zama fasikai eh haka Allah ya kaddara musu ya musu mummunan kaddara dama akwai kaddara ta alheri akwai kaddara ta sharri kullum kuma ana son mutum ya yi imani da kaddara khairihi wa sharrihi idan Allah ya halice ka mutumin kirki ne ya halice ka kenan da kyakkyawan kaddara dan haka zaka samu shiga aljanna idan kuma Allah ya halice ka kafiri ko fasiki ya halice ka da mummunan kaddara kenan mummunan kaddara ta same ka zaka shiga wuta وهو الذي خلق المعصية haka nan kuma saboda irin Allah subhanahu wataala karaman da yake bayan Allah ana maganar kafirci ne amma sai yau yana da shigowa da sabon Allah kuma don wayannan su shiga ciki eh dai yan banan nan su ma su shiga ciki sai Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa al-ma'a sai mu sai yau yace wa huwa allazi khalaqa al-ma'asiya Allah ne ya halitta sako washa'a Allah ne ya so ka kai dan iska ka zama mai sabon Allah ko ka zama mutumin banza walakin lahu la yuhibbuha wannan rabbi wa shehu yake yi sai dai Allah baya son sako wa huwa allazi khalaqa ta'a Allah ne ya halicci bin Allah wa tauba Allah ne ya halicci tuba wa tsahara Allah ne ya halicci mutum ya zama karkakakke wa yuhibbuha yana kuma son haka inna Allah yuhibbu tawabina sai ya kawo aya Allah ya ce yuhibbu tawabina ya zama tuba ko wa yuhibbul mutatahhirin yana son wanda suka tsarkaka kai ko azani lalatacce lalatacce zindiki Allah ba ya son ka to kun ga shi ba mai kayan kenan wanda ake cewa a karkashin sa ake zuwa ya ce iskanci to ga abin da yake yace ba yace ba haka bane yace to sun ce lauja arrahman ma abarnahu sun ce inda Allah ya koda mu bauta wa gumaka ba yace ha za ta yi wannan haka ne sai da mashi'an Allah ku bauta wa gumaka fa huwa bi hadha radin Allah ya yarda da haka kenan suka faɗa yace kabihum wannan kuma ƙarya ne yawwa haka kyau ya bambance mana aya da tsakuwa wanda ya ce wai Allah ne ya zo haka Allah ya yi haka Allah ya yi amma in Allah ya yi ka zindiki Allah ya yi dan wuta kenan haka Allah ya karanta ma kai dan jahannama ne na ga shi kenan sai kai abun da gara ma Allah ya halice ka da mummunan kaddaran kai dan wuta ne kai fasiki ne kai dan jahannama idan kuma ka zama mutumin kirki to Allah ya maka kaddaran alheri kenan ka zama dan gidan dan gidan aljanna ma lahum bi zalika min ilmin Allah subhanahu wata'ala ya ce to kaji irin maganganun ba su da wani ilimi akan haka duk wanda ka tambaye shi mai wannan surutan bai da wani hujja daga Allah wanda Allah ya ce masa haka in hum wayannan mutane ba kowa bane ba wani abu suke yi ba illa ya harusuna sai dai suna zuba ƙarairayi ƙarairayi suke yi kamar wa'ancan da suke zuba ƙarairayi suke ƙarya to haka waɗannan ma maƙaryata ne a nan mun sani a ƙasar nan babban shehin malami wanda shehu ya turo shi yake wa shehunnai azkaru ɗari'i wanda shehu bai taɓa yi ma wani a ƙasar nan da zai ce wai shi shehu ne ya masa azkaru ɗari'i a Najeriya ba ko dai shi wancan ɗin shi ya maka azkaru ɗari'i ko kuma wanda ya yi a gurinsa ne ya maka shine a shehul hadi al-murtani jiya je wa turo shi Kano sun mahaifinmu ma bai zo nan garin ba lokacin yana jidda ta can ya tafi Kano ya je alkar garin ɗinsa su shewa a cikin a wurin su kai su shewa sani mai hula ta a gurin ne duk waɗannan shehunan nan da kuke ji su shewa su jani yan mota su waye duk a wurin su suka yi saboda haka shine mai mutane azkaru shine mai saka mutane akan hanya a madadin kehu to akwai wani wanda zai zama ya san wani abu akan azkaru ɗariƙi wanda ya shi babu ko tunda kyau ya yarda shi ya kamata ya je ya yi yasa ya turo shi ko to akwai littafin da muke karantawa ibn ashir a cikin sa ibn rushdi a cikin sa sai aka ce wata qurahu salatu fiha lil ghadab wa halatu ju'i kaza wal atash an ƙi mutum ya tashi sallah lokacin da ya tunzura cikin fushi ko yake cikin matsananciyar yunwa don baya cikin hankalin ko yake cikin matsanancin cikin ruwa sai malamanmu suka tambayi yau ladi ma za ta kula haula hadan nas wa tukrahu salatu fi hadal galab fi fi halil galab wa halat ju'i kaza wal atash sai ce hada nasun min nususi shaytan wai ka bar sallan ma ka jinkirta sai ka huce bayan lokacin ta yayi ko ka jinkirta sai ka samu abinci ka tuka daga cikin halin garabaita dan kana jiwa ko ka jinkirta ka bacca sai ka fita daga cikin halin ido ruwa haka malaman fikin wannan littafi suka ce haka malamin fikin wannan littafi su ce wal hadi yake wannan nasi ne daga nasosin shaytan kama bar sallan har ma wannan lokaci nasi ne daga cikin nasosin shaitan to ina kuma ga wanda yake da bar sallan ma gaba ɗaya kai kai sujadar arifai in an yi sujadar wanda ya sujadar arifai ai babu tagowa ya gama haka yan iskan suka faɗa na to wani sallah mun riga mun sujadar kai su ne mun sujadar arifai ko ne ba ku san me kuke yi ba wanda ya sujada a arabe ko ya riga ya yi kenan baya dagowa dan haka to zindiƙanci ne yahudanci ne kawai aka duk wani abin kirki sai an samu wasu la'annanu sun zo sun ne sarkafa wasu wasu wasu bala'o'i da isfanci a ciki saboda a lalata mutane yasa imam ibn asir yake cewa ya tulubu shaykhan arifan masalik yaqi fi tariqihim halik in ba malam ke cewa idan ba dan akwai mahalik din ba yasa aka ce ka same shi dan ya kinka fi dari ikal mahalik dan ya tare ka daga wuraren halakar da yake cikin hanya saboda haka duk abin da ka ga mutum an samu wani lalatacce a yanzu ya zo da shi to dama tuntun yana da asalinsa wannan abu da kuke gani baya da alaka da tufanci ko ɗariƙa wani abu ne daban yana da reshensa tun karni na uku aka fara samunsa sunan wannan ɗariƙan al'ibahiyuna al'ibahiyuna kuma reshe ne na maraji'a aka ce wasu kace reshe ne na shi'a to duk dai suna ɗan kusan tafiya tare ibahiyuna mutane ne suka ce duk abin da suka yi babu laifi halal suka halatta wa kansu komai da komai saboda haka ba dalila bane ba sufanci bane bai da alaka da sufanci kwata kwata wani ke gantaka ne kuma wasu suka je suka dauko shi kuma suka raba shi suka koka shi a cikin tafiyar mutanen kirki wanda mutanen kirki kowa ya san babu ba ma yanda za a yi ma su shiga wannan layin to dan haka duk wanda kaji yana allantar da wani ko yana halatta haram ko yana menene zindiki ne ba abin da ya haɗa shi da sufai ba abin da ya haɗa shi da mutanen kirki bayan Allah dangin wayancan kafirai ne da suka ce ai Allah ne ya ga dama muke yin abin da muka ga dama don haka duk abin da muka yi shi yake so to kuma an ce wa ce ƙarya ne duk wanda ya faɗa haka ƙarya ne to idan kai mabiyinsa kuma kace gaskiya ne ba kace kuma kai mabiyinsa ne ƙarya ne kenan kai ba mabiyinsa bane ko ba haka bane na'am
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون am atainahum kitaban to ko akwai wata takarda da muka aiko musu akan wannan magana ta su Allah na tambaya akwai wata wasiƙa ne da muka taba aiko musu cewa ku je ku yi abin da muka dama duk abin da muka yi ainihin muka so fahim dan haka su mustamfiku da suke riƙe bihi da wannan aƙida da yake cikin wannan takarda shi yasa suke challenging ɗinka ya rasulullah idan ka ce su barka za su ce a haka Allah ya ga dama saboda wannan takaddan da suke da ita suke gadara da ita na
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون bal bari wannan nan ce ba su da wata hujja ba su da wani ilmi malahum da zalika min ilmi in magana ilmi ne kitaban kuma ba wani kitab da ya taba zuwa ya ce a yi haka ƙarya ne babu ba ba annabin da ya taba halatta haram ba annabin da ya taba ba mutum ya zama ya yi fasikanci ba annabin da ya taba zuwa ya ce a mai da wani Allah babu shi ba annabin da ya ce a bauta wani Allah duk wanda ya faɗi wannan ƙarya yake yi, bai taba samun littafi akan haka ba Allah ya yi barazana babba ga masu kansu mala'iku da annabawa ya yi musu kuɗin goro ya ce wa man yaqul minhum inni ilahu min duni min duni fadhalika najzihi jahannama duk waɗannan da Allah ya lissafa tun daga annabawa mursalai mala'iku da dukkan sauran halitta duk wanda ya ce inni ilahun wai ni Allah ne min dunihi ba Allah mahalicci ba fadhalika wannan najzihi jahannama da wutan jahannama za mu saka masa saboda haka babu wani wanda ya zo ya so ya nuna mutane wai a riƙi wani a matsayin Allah duk inda kace wani Allah to an samu biyu ga Allah ga kuma wannan an samu shariki ko ba a samu ba an samu don haka Allah guda ɗaya ne duk wani abu da kake gani halittar Allah ne duk abin da za a koyar da kai sai dai wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai Allah na da ayar da take nuna cewa shi kadansa an gane bal bari wannan zance kalu kawai abin da yasa suke wannan shegantakan wani abu suke koyewa suke bayyana da wani abu daban abin da suke koyewa shine kalu sun ce inna wajadna aba ana ala ummati mu iyayenmu kaka da kakanni mun gaje su ne akan wannan ɗabi'a ta kafurci da ɗabi'a ta fasikanci a kai muka same su wa inna mu kuma ala asirin mutaduna haka za mu yi ta bin gurbin su abin da suke nan ba za mu taɓa canzawa ba shine kawai amma ba wai sun samu wani dalili ne daga wurin Allah ba wayancan kenan wayannan kan babu su gada ba haka kawai suka tsara a tsakiya na'am
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون Na'am. Na'am, waka zalika haka nan ma haka al'amarin yake. Ma arsalna min qablika min qaryati. Babu wani da muka aike shi zuwa ga wata alƙarya cikin annabawan da suka gabace ka min nazirin cikin masu gargadi. Illa qala mutrafuha sai ya samu manyan garin sun ce masa inna wajadna aba ana ala ummatin mu abinda muka gada kenan daga wurin iyayen mu kaka da kakanni akan wannan tafiya muka same su wa inna mu kuma muqtaduna masu koyi ne ala asarihim akan gurabun sunnan ba za mu canza ba domin rabuwa da abin da mutum ya gada kaka da kakanni yana da wahala saboda haka wanda ya gaji kafirci da wuya ya rabu da kafirci wanda ya gaji musulunci shi ma da wuya ya rabu da musulunci to kuma babban abin da musulunci yake kokarin abin da annabawa suke kokarin yi shine su zo su raba mutane da abin da suka saba su raba mutane da abin da suka gada zuwa ga abin da yake shine daidai shine gaskiya asalin gado in gado ne na gaskiya a duniya tab gadon annabta ne domin farkon halitta a bayan ƙasa annabi ne don haka annabi ne ya zo da kiriya annabi adamu ya haifi ‘ya'yayensa bisa shiriya ya koyar da to amma lokacin ya yi tafiya ta yi tafiya sai a samu mutane su fanɗaye to haka duk wata tafiya ta kirki ma za ka samu magabatan suna kan hanya na gari ana tafiya ana tafiya in tafiya ta yi tafiya ta yi nisa sai ka ga an samu fanɗarewa abin da ya kawo lalacewa mafi yawanci shehu ma ya rubuta a cikin kashifin ilbasi duk inda ka ji an ce wannan gidan wani shehu ko gidan wani malami to dama abin da aka gada a gidan karatu ne da littattafai mu dai abin da muka tashi mu gani kenan da Allah ya sa muka ga sauran manyan baya duk gidan da zace nan gidan shek wane ne ko malam wane to za ka ga ana ana daura littattafai ne goma ishirin ma ana ɗiba ana zuwa ana zaunawa a daure ana ɗiban karatu to Allah ya kawo mu wani yanayi sai zama kalifanci ya zama kamar mulki kawai kuma haka shehu ya ce shi ma irin matsalar da ya samu kenan ya ta fama da ita mutum kawai in kai ne ɗa ko ka yi karatu ko ba kai ba sai a naɗa ka ce kai ne shugaba dole kuma a bi ka haka ko da karatu ko babu haka shehu ya ce haka ya samu sai da ya yaƙi wannan akan wannan ya tashi ya yaƙi zawiyoyi da yawa a dawo kan ilimi da sani ba kan gado da jin mune ƴaƴan wani to yanzu kuma kusan hakan ne mafi yawanci rabi da rabi ya zama yawa ai a naɗa ka sai ne galiba sai dai hira na siyasa da jaridu da sauransu ba ka yi karatu kamar yadda baban ka yi ba dan haka kawai sai su abin da aka zo kawai sai ka kyaro abin da ka kyaro ka faɗa shikenan makusan na kusa da kai sai haka ne haka ne shikenan abin da ya faru kenan to da ganin haka wasu na ganin abun kamar da daɗi da daɗi sai su saka kuma bari su yi nasu tsari don su rinka samun girma da komai kuma suna da mukamai suna da lene ne shike nan to abin da ya kawo wannan ke zantakan ta shigo ke kowa yana son a ce shi ma wane ne shi ma shehu ne shi ma kaza kaza ne shi ma wane ne shi ne ya kawo abu da in an ce ma khalifa gudu kake yi yawa da mutum sai gudu a ce an naɗa shi khalifa domin daga an ce kai ne kalifan shek ne ko malam ne, to abinda kawai kai ka kai ka sani dama ana ce kalifan shek ne ko malam ne, to in an dauko duk abinda ake zuwa ana karanta wurin malam wane nan ba dole a zauna a gaban ka a bude a karanta kuma da manyan almajiran su suna nan in dai dai kake faɗa kake koyarwa sun sani in barna kake kana cewa barna za su ce a ba haka ba saboda haka ba wanda yake son kalifanci sai wanda ya san cewa ya cancanta ya yi kalifanci don ana ajiye ta an ce kai kalifa ne to ahalari ajimawi isiya risala askari mutasar mudawwana duk waɗannan littattafai duk za a zo a zuba a gabanka abin da ya shafi tun daga kitabul zuhdi wal wasiya abin da ya kai abin nan badamasi alburda hamziya diwani daniya shu'ara'i muqama duk za a zo a zuba a gabanka ana jiran aji ne za ka ce kana fassarawa ana karanta a ce a karan abin da ya kama muwatta malik sahihul bukhari sahihul muslim tirmidhi ibn majah abi dauda at-tajid jami'u lil usul da wa'annan ya kanana kanana littattafan hadisai irin su bulugul marali da sauransu duk za a bude ne a gabanka kuma ga sauran manyan manyan malaman babanka almajiran babanka wanda sun yi karatun wasu ma sun fika suna jiran su ji me za ka ce duk fatawoyin nan za a ɗauko wani wata muskila mukubila daga cikin littattafai a zo a ce mata malam cikin littafi kaza nan wurin da aka ce kaza kaza nan wai shin kan ina aka dosa da wannan maganan gado take a wurin za ka raba a bubbuga yadda ake buga lissafi irin na namu na garaje na cikin ƙasa da ake yi ka buga ka cire abin da ya shafi jadazakum jahadakum bawbiyum badahiyum duk waɗannan lissafe lissafe sai ka fitar ka fitar da in in in in asalin asalin gadon akan shida ne ka cire in akwai inda ya samu aka samu karewa ka gyara inda aka samu aunu ka nuna duk wannan aikin khalifa ne in kuma baka iya ba to kai ma ka san kujerar tafi karfin ka to yanzu ba haka bane sai aka mai da abun gaban mulki kawai ana cewa kai ne shikenan in kuma aka ce kai kai kai khalifa ce ne shehun kuma alaran ma ne to ba wai kawai ma ka zo kana karanta mutum qur'ani kana a'a in an zo ana za a rubuta alluna a zo a zuga allunan a gabanka duk wani gyara sai ka yi inda ba a taba ba ka ce a taba nan dawa kuma ga gwanaye nan alarmomi gwanaye nan nan za ce to nan a taba nan nan a yi yamala a nan nan an dora a sama a ƙasa za a dora nan madda ta yake har wasu istilahohi nan maryam ne nan menene wanda ake nuna nan wannan karjinsa yana nuna kalmomin guda uku ne a cikin alqur'ani sai kace akwai ta surar kaza da ta surar kaza da ta surar kaza wannan kalmar maryam ne wannan duk haka ake fitarwa sai ka yi wannan takarija cikin tukunna ka zama alaran magwani in baka yi haka ba baka san me kake yi ba kuma kowa zai rubuta allonsa da tani iya guraren duk da ya kuskure kai ne za ka gyara masa to haka ba za ka zauna a kan wannan kujerar ba in ba ka gaji alaran ma ba in ko ka gaji alaran ma sai ka yi wannan aikin ka zama amma yanzu ina ya zama mulki kawai kowa zuwa ya zauna ka gyara riganka a yi kyakkyawan goge hula a sa kyakkyawan dalila a zauna a ce ana ce akara makalla duk da ka sha ka koshi ka ce ya yi kaza ma kaza ne shi ke ce haka ne ai ku kuka gada to wannan ita ce matsalar da ta kawo ake ta samun matsaloli saboda idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a duk inda aka tura abu aka ba ma wanda ba su suka cancanta ba to kujiya kujira ta ji kiyama to kuma shi abin da ya rubuta cikin katimul irbas kenan sai matsalar da aka samu kenan wani lokaci da almajirin gidan malam ne aka sani ya yi kowa a gidan karatu da ilimi sai a ɗauko wanda bai san komai ba a ce dole ya yi wannan almajiri ya yi biyayya wa malami a shi wannan malamin almajirin ya yi biyayya wa wanda aka nada shi yasa shi yau da ya tashi barin duniya gaba ɗaya ma bai naɗa ya'ya ba sai ya naɗa almajirinsa babba sai ya je aliyu aliyu sisa aka yi aka yi yana cewa a'a a yake kai ne sai kuma na ba ka amanar ‘ya'yana ka kula da su shi ne ya jawo ‘ya'yan ya ce kuma wasu abu ne kuma duk da su ba karanta ƙwararrun makaranta ne da suka je jami'atul azhar suka dafu a karatu inda shehu ke rubuta littafi ya ce duk abin da ake nan kar wani ya maka shekanta kan wani shawai ya san kaza kaza al-ilmu huwa al-imam amma yanzu an ce ilimi huwa al-hijab sai ya ce al'ilmu huwa al'imam har ya rubuta littafi al'ilmu huwa al'imam wasu masu ke gantaka su zo sun ce al'ilmu huwa al'ijab Allah ya gyara don haka dole ne in kuka ji muna yaji kuka ji muna ce muna sake abin nan nukiliya to dole ne in ba haka aka yi ba ba za a gyara al'amarin ba kuma kuna ganin irin bala'o'in da wayannan mutanen suke jawo mutane suna jawo shehu zagi dama wanda ba suke son su yi ba dama an ce ba a jefe menene mai neman kuka balle an jefe shi da kashin awaki dama tuntuni ana son a yi an rasa dalili to an samu wasu yan banza kuma sun fito da wani mummunan hanya kuma shi ke nan yanzu an samu dalili ana sai ka ji ana yi wa waɗannan magabatan namu mummunan zagi kuma irin wallahi yana son wanda suka kirkiro da wancan shegantakar don su suka ja musu to wasu kuma sun ji ba za a fito a yi magana ba kai yanzu ma wani yanzu zo ne ni yanzu ba dan an san na ji na ji na gani na sha a dariƙa ba to wasu ma su gani ɗan izala ne ko ba haka ba Allah ya gyara na'am to shikenan Allah subhanahu wata'ala ya ce haka aka saba masu wadata masu jin kansu daga cikin alƙarya idan an turo annabin Allah sun ga ya saba da tafiyar su sai suke to mu fada ma ga inda muke ko ba za mu canza ba na'am kullu kul awalau
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم na'am قالوا إنا بما أرسلتم به to كافرون wannan aya ta zo da ana karanta ta da siga biyu ana karanta da ta ta da kul awalau jitukum ana karanta ta da qala awalau jitukum duk dai karatu kira'o'i ne mabambanta qala in kace qala shi annabin da aka gaya masa wancan magana sai ka ji ya ce awalau jitukum bi ahadanin ma wajadtum alaihi aba'akum idan kuma karanta ta da kul umarni ne daga Allah yake gaya wa annabin ka ce musu awa law ji'tukum bi ahadanin ma wajadtum alaihi aba'akum to mu qira'ar warshi wannan muka saba da shi wannan qira'ar ita ce ta mu kul awa law ji'tukum yawa zaka ji dama ko ana kiran kan izuwa ko ana kiran kan to kun ka gaya musu awa law ji'tukum bi ahadanin ma wajadtum alaihi aba'akum ka gaya musu ka ce yanzu za ku yi ta bin al'ada za ku yi ta bin gargajiya za ku yi ta bin gado ko da ni kun sani kun gane cewa abin da na zo muku da shi shi ya fi kiriya akan abin da kuka samu iyayenku sai ku fifita abin da kuka samu iyayenku a kai ku bar na kiriyan na gaskiya wanda ku gane shi ne gaskiya in na zo muku da abin da ya fi abin da kuka samu iyayenku a kai haka za ku tafi akan bata qalu sai suka murda kunnan suka ce inna bima ursiltum bihi kafiruna kai duk abin da za ku je ku je ku yi ku je ku yi mu ba za mu yarda da abin da aka aiko ku da shi ba mun kafirce maka komi kansa komi ingancin sa na'am
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين wanda tsamna minhum muka azabtar da su muka halakar da su muka turo musu bala'o'i iri-iri wanzur ka duba mana ka gani kai ba kana aqibatul mukazzibina yaya karshen waɗanda suka karyata annabawa ya kasance ai karshen su a duniya ma an halakar da su balle a lahira mun ga yadda Allah ya yi da mutafika mun ga yadda Allah ya yi da ashabul rashi وقرونا بين ذلك كثيرا da karnoni daban-daban daban a duniya ma Allah ya halakar da su balle an je lahira sai shehu ya ce as-sa'idu mutumin kirki wanda ya arziki manita azabi gairi shine wanda ya wa'azu da waninsa idza nazara al-insanu ila insanin fa'ala shay'an idan mutum ya dubi dan uwansa mutum yaga ya taba aikata wani abu wa halaka ya halaka saboda wannan aikin to ya tajannabu huwa shi ya kamata ya nisanci irin aikin wancan wanda ya halakan nan haza wanda ya haka wal aqilu shine wanda yake mai hankali wanda bai haka ba kuma shine wanda yake mara hankali na'am
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون
illa alladhi fatarani إلا الذي فطرني فإنه سيهدين wazkur ka tuna daga cikin annabawan da suka yi gwagwarmaya da mutanensu da jabbaran zamaninsu daga ciki akwai annabi ibrahimu alaihi salam iz qala ibrahimu yayin da annabi ibrahimu ya faɗa li abihi ga babansa wa qaumihi da mutanensa innani bara'un wato babansa wanda ya rene shi shine azara amma babansa wanda ya haife shi shine tarahu an gane innani bara'un ni na kubuta mimma ta'buduna daga abinda kuke bauta mawa illa allazi fatarani ni bazan bauta wa kowa ba sai wanda ya kage ni ya halicce ni babu wanda ya cancanci ka bauta mana sai wanda ya kago ka ya halicce ka to ni shi nake bauta mawa wa innahu shi wanda ya kage ni ya halicce ni nan sa ya hadir da sannu zai shirye ni zuwa ga tafarki madaidaici na'am وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون waja'alaha sai annabi ibrahim ya sani wai ya sanya wannan ma'auni na tauhidi ta zama kalimatan kalma baqiyatan wanda ta wanzu fi aqidihi a cikin dangin cikin zuriyarsa kowa ya zauna akan tauhidi saboda tsarin da ya yi mutu yawa wanda ya ce shi Allah ne kun san da yanda aka yi tsakaninsa da namarudu qala rabbi allazi yuhyi wa yumiit in ka ce kai Allah ne ko raya mana wannan da take wannan nan ne za mu ga practical aspect na Allah ta kansa to shi da yake dolo ne zai ce ana woyi wa umi ni ma yana rayawa yana kacewa kaga irin dolancin nan ne na wayannan mutane shike nan zai ce a kawo fursunoni biyu wanda ya yake musu hukuncin kisa yace kai da bi na raya ka da dike gantaka shi yasa masare wai ya fata kai wai shi ne ya raya shi sai ce kai kuma wannan kuma aje a kake shi kun ga ka ga na kake wannan na raya wannan oh eh lalle kana da kokari sai fa inna allaha ya ci bi shamsi min al mashriqi fa ti bi hadin al maghribi sauran sai dai tunda kai wannan ka zama wannan sauran na biyu daga cikin asalin din da nake son ba ka in ko kai Allah ne ko ba Allah ba shi Allah da nake bauta shi ya kawo rana ne daga gabas sai ta yamma to kai ka juya na ka zo da da yamma ta gaba babu yisan ladhi kafara anan kuma sai aka rinjayi aka halakar da aka tozarta aka kunyata wanda ya kafurta to amma akwai wani abu wone anan gaba ba mu sani ba Allah wa alamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wa'annan ma'aunan kuma yanzu ba sa aiki kar ka zo wani ka ce za ka ba shi sai sai zo ce maka shi Allah ne ka ba shi wannan ma'aunin ka yarda da duk abin da yi Allah ne ba zai zo maka a matsayin goji ba ka ga wani abu gingirin a gaban kai sai shi ne Allah kawai ka ga wannan ƙarya ne wannan ya kamata kowa ya ce saboda za a yi wani fama nan gaba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dujal zai zo dujal zai zo da aljannansa da wutansa kuma da abin da kace ne yau zan ka ta da Ibrahim ta zo da rana da gaimu in kace to zan kawo rana da gaimu ne ce sai rana biya ta fito ta yamma sai ta yi kwana kawai da ta ha ya ya ko saboda haka wannan ma'aunin ya rufe tun da da ne wancan ma ba ma'aunin yanzu bane manzo Allah ya wayar da kanmu wannan ma'aunan duk ba sa aiki ma'aunan cewa wanda zai muku ruwa wanda zai muku iska wanda duk wannan ma'auran ba sa aiki yanzu aikin da suke yi sun riga sun yi kowa ya waye ya san Allah ne yake wannan ba wani kuma da zai zo maka da goji haka kato a gaban ka ya ce maka shi ne Allah ko ni ya riga ne da ƙarya ne ba Allah bane dan dujan zai yi wayannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kai wa dujan raya ka kace zai ce kai zai zo ya samu wannan ya ce mutu sai ya mutu sai ta zana kake mu je makabarta ka tayar mana da matacce ya ce kai wani dan wani ko da kabari shi to sai fito sai sa manzo Allah ya ce babu wata fitina babba da ya bari a bayan sa kamar fitinan dujal babban fitina ce shi yasa aka aka wajabta mana a sallah kullum mu rinka neman tsari min fitnatil mahaya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal wa min azabin nar wa su'il masih idan ka ce wa dujal kai Allah ne ce eh koyi ruwa da ce sama a haɗa hadari sai a haɗa hadari a yi rubuji a yi tsawa a yi tida ce zurgar ruwa in ji ni ni Allah ki sai sai ruwa ya farke a yi ta ruwa da ta gani ce to ɗauke ta ɗauke duk dujal zai yi wannan dujal zai yi wannan zai kira mutane ya ce su shiga addinin su bauta masa a matsayinsa na Allah su rika masa jira in sun ki ya ce ga wuta nan a hura wuta ya ci jiba ya ce dama ni ne na ce zan sa mutane a wuta ya ce jefa su a wuta kana zuwa ka ce kayi imani da dujal dama ga hotel Michael Noga ga Hilton a gefe ya zo da shi sai ce kawai ke ina wurin ne ku rungume shi sai su dauke zuwa shi kenan sai wannan mumini ne na sa shi a aljanna ga suna an fa ana ta kera su yanzu matan da wurin izinsa ana nan ana ta kera su ba ganin su ne ana ta kera su Allah rawai wai ya ce za a yi kyawawan mata nan gaba kuma su yi aure sam banda ba su yanci ba abin da za su yi to kamar misali ne ko an fara gani saboda haka yanzu duk waɗannan mawazin din na shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana na daidai musan Allah ba mai ido ɗaya bane shi dujan zai zo ne da ido sa ɗaya a goshi kwal to malamai sun yi ta maganganu shin kan haka wannan manzo Allah nufin zahiri ne ko yana nufin wani abu ne mutane ne sun yi tafassarorin su akwai wanda suka ce ma dujan din nan fa ƙasa ce suka ce suna jin wata ƙasa ce mai dola inda jiki ido ɗaya ne kawai suka rufa a kai sai a mai da hankali kuɗinsu ƙwaye hoton ƙwayen ido ƙwaya ɗaya aka sa a kai a ce to mai yiwa ko su ne to Allah wa alam amma dai ga dai abubuwa dai suna ta bayan na haka malam ce ko zahirin hakan ne ko kuma wani abu ne mai kama da hakan to ga nan dai Allah ya tsare na haka mutum dai ya taka tsantsan da sharri ke dan to shi annabi Ibrahim alaihi salam shine fara yakan wayanda suka ce su Allah ne shi na shi ya riga na Fir'auna shi shi shi shi dujal dinsa ya riga na Fir'auna domin shi dujal dinsa ma aka ce jahili ne kidahu ne domin dujal din shi dujal din Fir'auna ai wayayye ne yana da ilimi yasa na shi dujalanci ya zama da sauki amma shi na marudu shi jahili ne kidamu aikin jahilci yake ya aiki kazamin mutum ne shi don haka ne ma ya hura wuta ya ce zai ya sefa annabi ibrahim din a ciki da sauran duk abubuwan da yake yi shi ba na hankali ba ne yasa da allah ya tashi masa halaka sai ya ce to shi bari a halaka shi irin na wulaƙanci na ƙasƙanci da tafi na fir'auna sai ya mai da shi mahaukaci a idan jama'a ko kuma ka lura da irin wanda suke shiga irin wancan layin yanzu da gani sai ga suna ta fara zama mahaukata to da jahilai ne kira mu mai sai mai da shi mahaukaci yana zaune akan gadon mulkin sa yana jin cewa shi Allah ne da Allah ya kawo kantar al'amarin sa bayan ya buga da Annabi Ibrahim ba nasara shi kenan ya jefa shi a wuta ba ta yi ba bata ci ba to sai Allah kuma sai ya jefo masa nashi bala'i yana zaune kawai sai aka turo sauro sauro wannan ma ya alamu junuda rabbika Allah yawa kamar yadda wani mai da'awan Allah takan da wannan ke da takan Allah ya sa shi cikin kwalba ya tafi har ya mutu suka ce a ya canza gari ne to shikenan wai mutane suka su koyo tsafi a indiya zo su rinka nuna mutane kamar cewa wasu na da karama uzujillah Allah wadaran naka ya lalace wanda yake dama ba na kan bane to shikenan sai yana zaune kawai sai sauro ya zo su sai ya shiga hancinsa wasu da ke su bula rabbi su zulula sai shi kawai Allah ya buɗa mata hanci sai shi da hanci aka buɗe mata abin ɗinta har zuwa central bread ɗinsa can wajen bread central bread ɗinsa ta tafi ta tafi tsauro aka buɗe masa ana yaje har inda ƙwaƙwalwa tsakiyar ƙwaƙwalwar kan na marudu ya je ya samu gurin kawai sai Allah ya ba shi ɗaki ya zauna a wurin kawai na marudu yana zaune a bada kawai sai Allah yana haka sai dungure ya kama dungure a rike shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kenan sai ga talaka a gida yana kwance mai mulki yana asibiti inda a ce ganin dama ne da akwai abin da yake ba da lafiya da ƙarfi da yaji ne mulki zai nema wa kansa to Allah haka yake dan ya nuna shi ne ubangiji shi ne ubangiji to sai ya masa haka ya rinka dungura a rinrike shi aka yi ta magun- magunguna aka yi ta magunguna ina sai kan Allah ya turo wani mutum cikin bokaye yayi yayi ya gane da mai ce abin da zai maganin wannan shine maganinsa yana bukatar a sami wani katon kulki Allah zai nuna mutane ya wulakantar shi mai da shi talaka mahaukaci sosai katon kulki mai faɗi za a yi aka yi katon kulki mai faɗin kai aka ce to daga abin ya taso sai a ɗauki sai a ɗauki kulkin a dubi tsakiyar sa sai a bashi haka aka rinka yi in ya fara wu sai a ɗauka sai kwaf sai ce yawwa sai ana kulawa kuma shi sauran sai ya nasa yawwa ya yi ya rasa yadda ya yi a ba da dukan ya bari ana dukansa a gaban talagawansa a fadansa yana ji yana gani haka aka rinka masa ya ta da hauka wu da hau haka aka rinka masa ya ɗauki tsawon lokaci yana tozarce a cikin jama'a daga nan sai Allah ya bashi ya sa masa wani tunani wata falsafa ta zo masa sai wani boka ya ce masa ai kansa na yaro ba ne ce wallahi na yadda abinda za a yi shine za a yanke wannan kan a je a samu ƙararru za su yi ta tsafe-tsafe da sauransu sai a yi wani kai a je a duba kan sai dai na ramarubu sai a yi na gol idan an yi na gol a gama shirye-shiryen komai da tsafe-tsafe ko sai a zo sai a yanke wannan kan rubebiyar sai a dasa masa wancan kawai shi kenan ya huta sai kuma ya yarda kun san ki dahu min ne ko ba ki dahu min ba to haka aka yi da kansa ya ba da kansa aka ya kwantar da shi aka yanke kansa jini ya malala aka dauko na zinariya aka dora na maruzu ya tafi kenan amma da yake shi shi fir'auna mai wayo ne da annabi Musa ya zace wa fama wa marwa kuma ya Musa kuma Musa kuma an yi wani sabon Allah bayan ga mu sai zace ai sabo to bi billahi mun muka da kai a gidan mu alam nura bika zina walida wa la tusdina ni umrika zina wa ba'da fa'ala ta kallati fa alta sai ta wannan annabi Musa ya fito masa inda duk ya fito annabi Musa ya fito to a lokacin nayi fa alta idan mu ana min az-zalimin lokacin irin ku ne ni ai dan rayuwar gidan ku ne je yasa na tashi da wannan tabi'a amma yanzu ubangiji na ya bani wani hukunci ya kiliye ni ya zabe ni ya kiliye duk inda ya fito sai sai sai sai sai sai annabi Musa ya fito ta wata hanya to yanzu sai kana ce yanzu mu bi ka to na baya da suka mutu ba su bi ka ba fa a wannan wajen ubangiji za a ji a tambaye su ilmu da rabi bi shi da Allah ta rabi wala ya sa suke to kai sai koma fara dai da ta sai ilahan gari la ajalan na sanan mutum abin ya wuce wata mutum kace da su wannan wani ba ne wallahi furta na zan sa kana a furta na awa lauje ita ta bita in mubi ko da nan kawo wani abu da zai nuna gaskiyar abu kawo annabi Musa ya jefa sanda ya zama maciya ta bude baki sai ta dauki kujera ta haɗiye ta dauki katifa ta haɗiye ta dauki wannan ta dauki sai ta yi kan fir'auna fir'auna ya tashi yara zama ya turki ta je kofar da zai shiga cikin insurance din na na bada na can cikin gida sai ya ga dai bari bari wani dan dabara sai ce a to ku tsaya ku tsaya wato mu da ka rabu da mu abinda kace ka koyo kenan ka je ka koyo zihiri dan ka zo ka tsafe mana mulki kaza kaza sai ya san jan hankalin mutane to daga nan ne mai suka ce eh ranka ya to in dai sihiri ya koyo ai mu tara masa ya sa ai da ka ko ba haka ya so ba ya so ne an za ce to ai kawai yanzu ai mu Musa hukuncin masa ya sa ya zo yana so ya tarke tsada a kace shi sai aka sai sai fada suka ce a tunda dai sihiri ne a nemo wasu masirtan wanda suka fi shi kwarewa ai mu muna da masirta a kasan nan sai a zo a yi dai wannan shine hanya dan haka shi annabi Ibrahim shine annabin da ya fara fama da wani sarki mutum ne iri da muzu ya rasa kunya yace wai shine Allah to ya kawo tauhidi tauhidin ya zauna ya zamanto ya wanzu a cikin zuriyarsa shine kuma har ya zo kan annabi Isma'il har ya zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to la'allahum watakila su mutanen maka yarji'una su dawo daga kafircin su su koma kan addinin babansu annabi Ibrahim alaihi salam na'am bal mata'atun sadaqallahu alazim وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد واتي لما أغلق والخاتم لما سبق نعم ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم wannan dai da ta rubuto tambaya tana ce wata baiwar Allah ce ɗanta baya da lafiya tun da ya fita ɗanta tun da ya fita daga gida ba mu gan shi ba har yau imanin sati zamanin sati guda ɗaya kenan sati ɗaya shi ne nake neman addu'a wannan tana neman addu'a ne sama da ɗanta ya fita ya bar gida har yanzu ba ta gan shi ba Allah ya dawo mata da shi duk inda yake in ya shiga mugun hannu ne Allah ya tsayar da shi daga mugun hannun da ya shiga wannan yana cewa da fatan an sha ruwa lafiya tambaya shi ne kamar yadda shehu ibrima yake da littafin salati kuma shi ma shehu yusufun nabhani yake da littafin salati to shi ma shehu ibrahim ya yana da littafin salati kuma yana da sunan littafinsa to shehu ibrahim yana da littattafai da yawa har sun kai saba'in da yankin amma dai littafin da yake da tarin talatai a cikinsa a cikin littafinsa ba kamar diwaninsa a cikin diwaninsa duk diwaninsa talatai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana da littafi al-kanzul masun wal lu'lul makanun wanda a ciki akwai talatai akwai tahmidai da Allah subhanahu wata'ala da addu'o'i shi ma yana daga cikin littafin amma littafi da nuzuru suna addu'a wanda yake da salatai babu kaman wannan allu'ulul makanun shi ma diwanin ma shi ma littafi ne na salatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ana ganin sa waka ne ne bin manzon Allah amma dai ka san alaihi salatu lillahi summa salamu da yake ciki la tu'addu wa la tuhsa salati dai manzon Allah idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin to ka gama salati sauran duk kirari ne sai sa kowanne salati yana da daidai da irin kirarin da yake cikinsa da kuma irin hususiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki sahabbai suna da salatai iri-iri banda salatul ibrahim da aka ji daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya bayar da kina matsayin samfurin dukkan wani salati amma sahabbai ma suna da sigogin salati iri-iri da suke yi wanda malamai sun tabbatar da shi kuma na taɓa karantawa a nan ibnu kathirin ya kawo a cikin littafin tafsirin sana cewa akwai salatin imamu ali karamallah wajahu allahumma dahil madhuwati wa ya baril masmukati a ƙarshe a zuwa inda aka ce salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ubulika wal khatim lima sabaqa muzhir al-haqqi lil haqqi saboda haka salatul fatih ma tun zamanin ibnu kathirin akwai bangarorinta shi ya kawo kuma tun zamanin sayyidina aliyu talatin ma na sayyidina aliyu ne karramallahu wajahu ko kuma haka nan ma da firusin albani ya kawo salatul fati ya ce da cikin salatin da ake manzo akwai salatin da ake masa salatul fati yana cikin cikin sifat salatin nabi wasu na nan suna ta faman fada da salatul fati to ga albani ya kawo a cikin sifat salatin nabi ya ce kuma salatin annabi sai daga cikin salatai akwai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ugulika wal khatim lima sabaqa zai tsaya a nan bai ƙara su sauran ba to dama matsala kuma wajen al-Fatih lima ugulika ne ko ba haka ba saboda haka sai dai mutum bai karatu ba amma an ce an yi sabon bugu yanzu an cire wannan wajen salatin an cire an cire saboda kara samu ya rubuta a cikin sifatu talatin na biyu din eh wato a'a ba a so ne a gani a ciki to Allah ya sauka fatiha wa salatu fati إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على سيدنا محمد الفاتن والمستحكم والقرون إخراجنا علي إلى أولادك المستقيم على آله وسلم إلى أبي الصلاة والسلام والسلام والسلام الحمد لله